الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشين أشرين دا أكو قوة جماد الآخرة hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1440 25 ne to 25 ga watan Jumada al-Akhira hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 18 ga watan 1 shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na babban malami imam albarbahari rahimahullahu ta'ala wanda wannan kuma shine darasi na tamanin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata dai mun tattauna ko mun karanta sharhin da babban malami fauzanul fauzan yake yi wa wannan littafi inda muka karanta wahtar jubil mutashabih inda yake cewa imma za'ighun yuridu tadlila mithlul jahmiya ma'ana babu wanda yake yin riko da mutashabih ayoyi waɗanda suke mutashabihai na alkur'ani ko hadisai mutashabihai sai ɗayan mutum biyu mutum na farko shine karkatacce wanda yake nufin batar da jama'a kamar jahmiya da ire-irensu sai kuma wanda yake ba malami ba amma yana ganin shi malami ne bai sani ba amma bai san bai sani ba yana jingina wa Allah abin da yake ba haka yake ba sannan mun tattauna game da wannan yasa suka jefa wa mutane kokonto game da addinin su wanda wannan yana daga cikin rudani da hayaniya da suke kokarin haifarwa a cikin al'ummar musulmi su kawo mutane waɗanda suke ba masu ilimi ba rudu don rikirkita musu kwakwalwa a rikirkita musu aƙida wanda babu wanda za ka same shi ainihin wato yana tsaye a kan tafarki sai wanda yake da zuzzurfan ilimi a irin wannan guguwa ɗin da haka baya halatta wanda yake ba malami ba ne shi ya yi magana a madadin addini ballantana kuma wanda yake ba abocin karkacewa da bata to bayan duk mun tattauna da wannan da kuma irin wasu daga cikin aqaid na su jahamiya ma'ana aqidunsu na babu azaba kabari ba su yarda da tafki ba ba su yarda da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wuta da aljanna ba a halicce su ba wayannan abubuwa ne wayanda duk mun karanta su kuma mun tattauna abinda malamai suka faɗa akai mun zo gabar da malam yake cewa sun samu goyon bayan masu mulki fala yana ishara zuwa ga lokacin ma'amun da al-mu'tasim da wathiq da sauran irin waɗanda suka samu goyon bayansu wajen karkashe wasu malamai da ɗaure wanda aka ɗaure wannan yasa sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ilimin sunna shi ma ya durkushe sannan ainihin wato alkur'ani da sunna da fahimta su ta yi rauni kuma ma'abota riko da alkur'ani da sunna suka zama su ne ɓoyayyu ba a san su ba saboda ahalul bida ma'abota bid'o'i da surutu da hayaniya sun riga sun yi galaba sun yi ainihin wato fice sannan ga yawa da suke da shi sun rike majalisai wuraren karatuttuka a matsayin su ne malamai suka dinga bayyanar da ra'ayoyinsu suka dinga rubuta littattafai waɗanda ke kunshe da wannan miyagun akidu nasu sannan suka dinga kwadaitar da mutane sannan kuma suka nemi jagorancin jama'a wanda wannan ita ce fitina mafi girma sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsare Allah ka tsare mu to wannan duk mun tattauna a kai da kuma ainihin wato abin da ya biyo baya na sharhin da malam fauzanul fauzan ya yi da haka za mu tashi daidai gabar da yake cewa qauluhu fa darasa ilmu sunnati wal jama'a ko qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace fa darasa ilmu sunnati wal jama'a wannan yanayi da aka shiga sai ya zamto ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin wato sahabbai sai ya zamto ya durkushe ya'ani in dathara ma'ana ya durkushe kenan li'anna ad-durusa huwa lindithar domin abin da ake kira ake cewa ad-durus da larabci shine al-indithar al-indithar shine wato durkushewar abu da haka tunda sun samu goyen bayan mahukunta na wannan lokaci an samu karancin malamai su kuma malaman na Allah na gaske an daddaure wasu wasu an karkashe su wasu an musu barazana da haka sun ja bakin su sun yi shiru wannan yasa ilimin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ya durkushe قوله وأوهن وأوهنوهما أي أضعفوا علم الكتاب والسنة suka raunanar da ilimin alkur'ani da sunna ya zamto an cire wa mutane sha'awar yin ilimin alkur'ani da sunna domin ana nuna musu ba shi bane ilimi ilimin falsafa ilmul kalam wannan ilmul jadal ilmul mantiq waɗannan su ne ilimin muka ba ƙalallahu ƙalar rasul ba ƙalar sahaba da haka wannan yasa ilimin alkur'ani yayi rauni da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dai zamanin da muke ciki a yau inda ilimi na zamani ya zamto yayi galaba wa ilimin addini shi mutane suke ta ganin cewa in suka yi shi za su yi rayuwa mai kyau ba ilimin alkur'ani ba ilimin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan yasa duk mutane suka bazama ake ba da lokaci mai tsoka ake kashe kuɗaɗe maɗuɗai don a ga cewa an yi wannan ilimi na zamani to a ƙarƙashin haka kuma sai ga shi ilimin alkur'ani da makarantun alkur'ani da masu karantar da alkur'anin sun zamto suna komawa baya suna durƙushewa kamar yadda mun sha ba da wannan misalai na durƙushewar makarantunmu na allo a cikin unguwanninmu da garuruwanmu sannan ainihin wato su kansu islamiyu ɗin duk suna kan cikin irin wannan barazana domin duk wanda ya san me ke faruwa a cikin makarantun to ya san cewa lallai kuma ba wani abu bane face irin wannan rudin kwakwalwa da rikirkitawa mutane lissafi mutum baya jin cewa zai iya kashe kuɗaɗe masu yawa a makarantu na addini ko makarantar alkur'ani ko islamiyya dan ɗansa ya haddace alkur'ani ko ya san addini amma zai iya kashe kowane irin kuɗi da baka taɓa tsammani dan ɗansa ya iya turanci da lissafi duk da cewa abin da ya kamata a haɗa ma yaro duka guda biyun to amma yana daga cikin irin abin da ainihin wato irin waɗannan tunaninnukan suke kawo mana in aka zo aka yaƙe ka akwai gazuwar fikiri abin da ake kira da gazuwar fikiri ba zuwa za a yi da makami a yaƙe ka ba kawai yaƙar tunaninka za a yi kawai aka yaƙi tunaninka shi kenan kuma wannan yana daga cikin abin da ake kira da gazuwar fikiri a yaƙi tunaninka ka gamsu cewa wanda yake maɗaukakin ba shi ba ne shi ne a ƙasa in baka san wancan ba mutum zai iya jahiltar alkur'ani ya jahilci sunna ya jahilci addini kuma ka ganshi babban mutum ne ana girmama shi kuma baya jin ko a jikinsa amma babban tabo da illa shine zama to bai iya turanci ba bai taba zuwa zama a makarantar boko ba to wannan ya fi zama abun kunya sama da ka samu musulmi dan musulmi bai iya karatun alkur'ani ba bai iya sujada kabli da ba'adi ba da sauran abubuwa irin waɗannan to wannan kaga shi ma gazol fikiri ne maimakon mutane su mayar da muhimmanci su ba da lokaci lokacinsu mai tsoka wajen sanin Allah sanin lahira sanin makoma to sai zamto duk an karkata ga baki ɗaya wajen sanin ita wadda take a karamin mai karamin zango kuma wata tasha ce wadda kowa zuwa wani lokaci ke jira zai tafiya batta Allah maɗaukakin sarki ya yi mana muwafaka kuma ya dawo da tunaninmu kan daidai yake cewa wasara ilmu indahum aka wayi gari ilimi su a wajensu dan ka haddace alkur'ani dan ka zo kana ta tafsirin ayoyin alkur'ani su ba ilimi bane a wajen wayannan irin wannan mutane dan ka zo kana ta karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ilmul hadith riwayatan wa dirayatan wannan baka zama wani abun ban sha'awa da za a tsaya ana ta kallon ka ai ta fatan a zama irin ka a'a kawai sai dai ilimi a wajen su ilmul jadal wato science of controversy shine ilmu aljadal science of controversy kai daga jin controversy ka san kawai a rikirkita mutum lissafi ka zama controversial mutum kawai mutane duk sun yi gabas kai kan yamma an fahimta ko to da haka sai zamto ilimi a wajensu shine ka kware a irin wannan e wato science of controversy wa ilmul kalam da kuma theology ilimin theology wato shine ilmul kalam da kuma wa ilmul mantiq da kuma logic wayannan sai zamanto aka waye gari ba a bukata ka kawo alkur'ani ka kawo aya ka kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ka yi kokarin kawo wani reference na wani masani a wannan fannonin ko wani littafi da aka rubuta wannan fannonin ko kuma ka nuna kwarewarka da hazaƙarka da ainihin wato dabaraka wajen ilimin science of controversy ko theology ko kuma logic to wannan sai zamanto shine ainihin wato ilimi ba qala Allahu qala rasul ba to mu kuma duk abin da mutum zai zama kowane irin karatu zai kowace irin gogewa zai yi a wannan ilimin matukar ya zamto ba shi da ilimin alkur'ani da sunna a wajen mujahili ne ina fata an gane wannan jahili ne shi yasa zaka iya samun mutum ya kai wani mataki a karatu yayi digiri na ɗaya yayi na biyu yayi na uku kila ya zama professor ma amma yana bautar saniya ina ilimi yake ina hankali yake ga mutumin da zai faɗi wa saniya sujada in ka je ƙasar china a india za ka ga irin waɗannan har china ma za ka ga mutane wani yana bauta kyankyaso kuma gashi ya kware a wani ilimi da ake ganin shi wani profesa ne ko wani dakta ko waye amma yana bauta kyankyaso ko wani ainihin wato wani ƙwaro da sauransu da haka ilimi shine qala Allahu qala rasul wannan kuma abu ne na ilimin sanin rayuwa da gogewa da ilimin sana'a wannan kuma shi sai zamto ya biyo baya domin farkon abin da Allah ta'ala ya aiko ka kayi shine ka bauta masa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun primary assignment din mu a duniyar nan shine mu bauta wa Allah da haka duk ilimin da zai sanar da mu yanda zamu bauta wa Allah yanda Allah yake so to wannan shine ilimin da ya kamata ya kamata mu tasa a gaba mu bata lokacin mu ko kuma mu kashe lokacin mu akai mu salwantar da duk dukkan abin da muke da shi don mu ga cewa mun samu wannan ilimin domin shine asali shine tushe alaba shi kuma sauran sai ya zama to riba kafa don ka je ka koyi kaza kuma bayan ka san addini wannan ya zama riba kafa na fata an gane da haka sai zama to ilimi a wajensu ba don ka zama babban malamin addini wannan ba malami bane kai ba ba wani abin a dinga kallon ka ko a dinga girmama ka ko a dinga ganin martaba ka bane a'a kawai in kana so ka yi fice to shine ka san wannan duniyar ka fahimce ta ka kuma yi wani ilimi wanda ake yayi a wannan lokaci qawluhu wa sarata maktumataini da haka sai zamanto ilimin alkur'ani da ilimin sunna sun zama boyayyu sun zamanto ainihin wato tsohon yayi ba su ake yayi ba a lokacin li izharil bid'i saboda bayyanar bid'o'i kala kala ga sunan sannan wal kalam fiha da kuma tattaunawa fiha a cikin su taraku sunnata sun bar sunna washtaghalu bil bid'i suka shagaltar da kawunan su da bid'o'i wa izharil bid'i da kuma bayyanar da ainihin wato su bid'o'i din wa da'awati laha da kuma kira ga wannan bid'o'i din yake cewa fasara ahlus sunnati maktumina sai ahlus sunna suka zama sune boyayyu kaga an an yi akasi kenan maimakon wanda yake shine yake rike da gaskiya zama shine jagora shine a gaba shine abun koyi a sai kuma ya zama to ya bata a rubi shi ma in yana guri ba a san da shi ba ba shi ake so a gani ba ba abin da ya zo da shi ne ilimi ake bukata ba to sai ahlus sunna suka zama maktumi ne sun boya sun bace yan bid'a su ne suke cin karansu ba babbaka kasuwarsu ita ce take ci duk inda kaje su ake yayi ƙauyuka da birane ahlus sunnati da kuma koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kana so a ga ka zo da wani abu sabo ka zo da rikici ka zo da raba kan jama'a to ka ce a koma abinda annabi ya zo da shi wai abu wai ka ce wa mutane a koma kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya zama laifi kawai sai dai a kyale kowa ya yi kwashe kwashensa ya rungumi kaza wannan yayi can wannan yayi nan da haka sai zamanto ahlus sunna sun zamanto maktumin qawluhu wa likatharatihim wattakhadhu almajalisa wa azharu ra'yahum Imam al-Barbahari yake cewa wa likatharatihim sannan suka zo suka suka yawa tunda walakinna aktharan nas la ya'lamun yawan mutane sune ba masu ilimi ba to kuma duk wanda yake aka ce mafi yawa babu ilimi to dukkan wata hayaniya da rudun in yazo to za ga irin waɗannan wanda ba masu ilimin ba su aka fadi ba da aka sai zama to in kaga hayaniya to in ka duba gurin za ka ga yawanci ba masu ilimi bane a gurin wattakhadhul majalis sannan irin masu wannan aqidin da wannan bid'o'in suka riki majalisai maimakon a karantar da kai kalan lahu kalan rasul a koyar da kai yadda zaka bauta wa Allah a koyar da kai yadda zaka kiyaye kanka daga fadawa shirka a ki koyar da kai martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a koyar da kai alwala da tsarki da sallah ba wannan za a yi ma ba kawai sai a zo a tasa ka a gaba a yi ta maka falsafa a ta baka wasu labarai da sauransu wannan wai shine addini a tsinewa wasu al'anci wasu daga cikin mutanen da kai kila da kana ganin mutanen kirki ne kana ganin girman su to wannan yake cewa sai suka riki majalisai wa azharu ra'ayahum suka dinga tallan ra'ayoyinsu suka dinga bayyanar da ra'ayoyinsu istaghallul majalisa ma'ana sirri baci sun yi amfani da dama ta hanyar majalisai wal madarisa da kuma ainihin wato makarantu wat tajammu'at da wuraren taron jama'a fasaru yuzhiruna ara'ahum sai suka shiga bayyanar da ra'ayoyinsu wa yanshuruna ha suna kuma yaɗa wannan ra'ayoyin nasu wa hakaza ahlu sharri haka dukkan ma'abota sharri haka suke idza mukina lahum in suka samu dama fa innahum la ya'luna juhudan ba sa yin ƙasa a gwiwa fil qada'i alal islam wajen kawo ƙarshen musulunci dukkan ma'abota kiyayya da adawa da wannan addinin ba sa ƙasa a gwiwa suka samu dama in mulki ne ya samu za ga da gaske suke tisa musuluncin a gaba in kuɗi mutum ya samu za ga da gaske ke yakar addinin musulunci in wata fasaha ce da mutum da gaske za ga ya fito gadan-gadan baya ƙasa a gwiwa wajen yin faɗa da addini don kawo addinin musulunci cikas aulu wa wada'u fihi al-kutuba yani allaful kutuba sannan suka dinga rubuta littattafai in aka samu waɗanda suke gurbatattun malaman cikinsu in suka kunso wannan aƙidun sai su rubuta wayannan masu kuɗin na cikin wannan tafiyar da masu mulkin da ke tare da wannan tafiyar sai su kashe kuɗi su bayar da kuɗi mai yawa a buga waɗannan littattafan wanda dafi ne da guba a hannun al'ummar musulmi shigar waɗannan littattafai hannun musulmi da haka sai a kashe kuɗi a yi littattafai ka gansu masu bugu mai kyau wanda kila ko littafin da ake koyar da addinin sosai bai samu irin wannan gatan na ai mai kyakkyawan bugu ka ganshi da bango mai ban sha'awa ba irin yadda wayancan suka samu kuma za ga ba wani abu bane a ciki face rikirkita wa mutane addini da kuma ainihin wato lalata ainihin wato addini yani allaful kutuba kutubal jahamiyya wal mu'tazila shine rubuta littafai ko wallafa littafai na jahamiyanci da kuma mu'tazilanci qawluhu wa adma'u an-nas sannan suka sai su shiga kwadaitar da mutane wani a jashi da kuɗi wani a jashi da mukami wani a jashi cewa za a bashi sana'a wani a ce za a bashi jari wani a ce za a bashi abin hawa wani a ce za a yi masa kaza shine wa aduma unnasa wa dalabu lahum ri'asa suka dinga neman shugabancin jama'a aqna'u kathiran minan nas ma'ana wayannan masu irin miyagun akidun sun yi kokarin gamsar da mutane da dama alladhina lam yatamakkanu min al-ilmi wa'yanda ba su da wato wato wato ba su samu damar samun ilimi ingantacce ba bi ra'ayihim to sun dinga gamsar da irin waɗannan mutanen da ra'ayoyinsu dama babu wani tamakuni mutum ba wani ƙwarewa yayi ba ba wani ainihin wato zurfi yayi ba a cikin ilimi don haka in an zo da irin wannan tunanin sai a wanke masa kwakwalwa sai a kawar da tunaninsa sai a ɗora shi akan irin waɗannan ra'ayoyin li'annal fitana idza ja'at qalla man yanju minha haka ka'ida fitina take ita fitina in ta zo kadan sai wanda Allah ya tsallakar kadan ne suke iya tsira daga fitina shi yasa ba a san fitina saboda in ta zo din shi addinin nan da fa Allah ya alƙawarin sai ya kare kayansa to amma akwai mutanen da za su samu illoli da yawa wata fitina in ta zo ta kwashi wani mutum haka zai tafi kuma har ya koma zuwa ga Allah da wannan gurbataccen tunanin shi sa in fitina ta zo guguwa irin ta fitina ta zo to ɗaiɗai ne masu iya tsira daga cikinta shi ne ma'ana ƙalla manyan juminha kaɗan ne za ka samu wa'inda suke iya kubuta daga wannan fitina ɗin lakin minan nas sai dai daga cikin mutane manya ta'assaru biha akwai wanda ke tasirantuwa da irin wannan fitintunin ta'assuran kasiran tasirantuwa mai yawa wa minhum daga cikin mutane manya ta'assura akwai manya ta'assaru wanda yake tasirantuwa ta'assuran duna zalika wato tasirantuwa wadda take ƙasa-ƙasa ba mai yawa ba wa minhum man yaslamu minha a cikin mutane kuma akwai wanda Allah ke kubutar da shi daga wannan fitina kowace guguwa in ta zo za ga yawancin mutane haka ake walakin ba'da ibtila wal imtihan sai dai bayan duk an gama yin jarabawa aqna'un nasa bi madhhabihim wa agarauhum bil mal aqna'un nas ma'ana wanda zai kubuta daga cikin wannan to zai kubuta ne fa ba'dal ibtila wal imtihan bayan ya shiga bala'i ya shiga jarabawa domin duk wanda baya cikin wannan tunanin za a tsangwame shi za a iya dukansa za a iya daure shi za a iya masa kaza za a iya masa kaza to da haka duk in ya kafe to sai ire-iren su ne bayan an dandana kuda kamar yadda irin su Imam Ahmad suka sha wahala mun karanta cewa su Imam Ahmad da suka ce ba su yadda da wannan ba sun sha wahala wajen rayuwarsa ya shekaru masu yawa a kurkuku duka da cin mutunci saboda kawai bai yadda da aqida marar kyau ba to da haka sai dai ire-iren wannan aka zo fitina ta zo to sai dai waɗanda Allah ya tsallakar din za ga bayan sun sha uwar wahala sai kuma Allah ta'ala ya ketarar da su Allah ka sa mu daga ciki aqna'un nasa irin waɗannan mutanen sun yi kokarin gamsar da mutane bi mazhabihim da wannan mazhabi nasu marar kyau wa agrauhum sun kuma rudu wanda suka ruda bil mali da dukiya hum taratan ya tuna bit tahdid su ne dai za ka gansu wani lokaci za su zo da barazana musamman in sun samu goyon bayan mai mulki wal qatli sukan zo da barazanar kisa wal darbi da duka wal hafsi da daure ko kuma daure mutum a kurkuku wataratan ya tuna bit targibi wani lokaci kuma sukan zo ta hanyar kwadaitarwa bil mali da dukiya a ce za a ba hakuri a ce za a kai ka kasa kaza kai karatu a ce za a yi maka kaza wal wazaib da ayyuka a ce za a baka aiki za a baka ofa za a baka kaza wal mustaqbalil mushrik sannan a ce zaka samu bright future wato wannan tunanin da kake kallon sa za a samu nan gaba za a ji daɗi nan gaba za a sarara nan gaba za ka yi rayuwa mai kyau mai ban sha'awa faljahilu to anan ne jahili wa sahibu tsama da mai kwaɗayi ya bi udinahu to shine sai ga mutum ya siyar da addinin sa bi duniyahu da duniyarsa wal iyazu billah Allah ka tsare mu Allah ka kiyashe mu mu siyar da addinin mu da duniyar mu qawlu fa kanat fitnatan azima wannan sai zama an samu kai cikin fitina mai girma lam yanju minha illa man asama Allah ba mai iya tsira a irin wannan fitintinin sai wanda Allah ya tsare lam yanju minha illa man tamassaka bil kitabi was sunna a irin waɗannan fitintunin in suka zo ba wanda zai iya kubuta ya tsira daga wannan fitintunin sai wanda yayi riko da alqur'ani da sunna wa sabara ala ma yusibuhu kuma yayi hakuri da dukkan abin da zai same shi mithlul imam ahmad kamar irin su imamu ahmad wa hunaka man qutila a lokacin su fa akwai wanda aka kashe wa huwa mutamassikun bil kitabi was sunna kuma ya yadda ya mutu din yana rike da alqur'ani da sunna amma lazi dawa'ahum amma duk wanda yayi musu da'a ya bi su wasara ma'ahum ya zama tare da su fa hadha halaka ma'ahum to wannan fa hadha wannan shine halaka ma'ahum ya halaka tare da masu wannan aqida qawlu fa adna ma kana yusibu ar-rajul min mujalasatihim an yashuka fi dini mafi karancin abinda mutum zai cutu in ya zauna da irin masu wannan aqidar shine zai samu kokonto a addininsa ya taso cikin addini yana sallarsa kalau yana azuminsa da jama'a yana kaza yana kaza to in ya zauna da irin masu wannan gurbataccen tunanin ya zauna da masu irin wannan falsafa din to mafi karancin abin da za su yi masa shine su jefa masa kokonto akan addinin da ya yarda yana yin sa ya gada iyayensa da kakanninsa su jefa masa kokonto akai ya taso cikin kaunar abubakar da umar da Uthman cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da matan manzan Allah mafi karanci in ka zauna da masu zagin sahabbai mafi karanci za su jefa mutum kokonto ya dinga ganin to dai shi dai ko dai bai ce abubakar ba mutumin kirki bane to gaskiya ba zai ce mutumin kirki bane kaga an cuci an cuci mutum akalla ya tsaya ya an sa shi a wani guri yana tsakiya abubakar mutumin kirki ne sai ya ce to abun ne ni na rasa gane kansa an ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza to ba mutumin kirki bane ah to ni gaskiya ba zan ci haka ba akalla kaga an cutar da rayuwar mutum ba iya maganar sahabbai ba a kowane bangare na akida zama da masu gurbatacciyar akida irin abin da suke wa mutum mafi karanci in sun kasa jan mutum ya wada cikin su to za su jefa masa kokonto da shakku game da addinin sa ya'ani minan nas abinda ake nufi daga cikin mutane man haraf manin harafa an dini akwai wanda gaba ɗaya yake karkacewa ya bauɗe ya bar addininsa wa minhum man lam yanharif an dini daga cikin mutane kuma akwai wanda baya karkacewa daga addinin lakin nahu hasala indahu tashakkukun sai dai abin da ya samu ya samu kokonto fi ba'd umuri cikin wasu al'amura da an zo ana magana kan wato cikin wasu al'amura na addini sai ga ya samu kansa cikin kokonto ce kai gaskiya da dai na yarda da kaza amma gaskiya ni tunda naji wani malami yayi kaza kaza kaza ko tunda naji an ce kaza gaskiya ni game da kaza da kaza ni ma gaskiya ina i am doubt kai Allah ya sauke tun ya zama yana da doubt a addini a imani kaga da matsala ko ce gaskiya shi dai akwai some issues da gaskiya yana buƙatar clarification mai gane su ba gaskiya da ya gane fa amma da ya zauna da wannan mai irin wannan fahimtar ya fesa masa wannan gubar shi ma ya shiga cikin kokonto li'anna mujalasatahum la ta'ti bi khairin domin zama da irin waɗannan gurbataccen baya zuwa wa mutum da alheri qawluhu aw yutabi'ahum man jalasahum wanda duk ya zauna da su ko kuma imma an yusibahu shay'un kathirun imma dai al'abubuwa masu yawa su same shi game da wannan akida wayan harifa in ya sha ya ƙoshi kuma sai ya karkace aw shay'un min al-inhiraf ko kuma akalla zai samu wani abu daga cikin karkata din aw alal aqalli ko kuma mafi karanci yasiru indahu naw'u naw'u tashakkukin zai samu wani nau'i na kokonto fi ba'd al-umuri wasu al'amuran nasa qawlu yutabi'uhum aw yara ra'ayuhum alal haqq wani ma kawai zai bi su wani kuma ko bai bi su ba zai dinga ganin to shi dai baya tare da su amma dai ra'ayinsu daidai ne akwai masu irin wannan shi kana tare da su ya ce a amma dai gaskiya abin da suke faɗa din haka ne daidai ne ina fata an gane ba da manta lokacin da aka rabu da zazzaki akwai wanda sun bi shi kawai aka ce musu shi'a yake suka ce su sun yarda duk inda mala yake suna nan akwai kuma wanda suka tsaya mu zabzabi na bai na zalika su ake kira 'yan karangiya suka tsaya tsaya tsakiya kuna ta suka ce su ba sa shi'a amma suna tare da malam ba cinya ba kafar baya ke na fata an gane to irin wannan misali ne wanda ya faru a wannan lokacin namu da kila na faɗa wanda suka san abin za su iya hararowa su auna da wannan karatun da muke to saboda haka mafi karancin irin ilil da ake samu za ga mutum ba zai bin ba amma kuma yana tare da mai wannan ra'ayin ko kuma akalla yana ganin mai wannan ra'ayin daidai yake mafhum yutabi'uhum aw yara ra'ayuhum 'ala al-haq wala yadri annahu 'ala al-haq shi bai san shine akan gaskiyar ba bai san hassada suke masa shine akan gaskiyar suke so su sauke shi daga kan gaskiyar su dora shi akan keken bera ba aw alal batil ko kuma ka ga huwa la yadri bai sani ba annahu alal haq shin wai shine akan gaskiya aw alal batil ko akan ƙarya yake fasara shakkan sai zama mai kokonto la siyama wa anna indahum hujajan muzawwara musamman ma irin waɗannan mutanen zaga suna da hujjoji yan jabu ka san ko kuɗi ne aka buga jabu ba sai ƙwararren wanda ya saba ta'ammuli da kuɗi yake gane jabu ko to akwai hujjoji muzawwara yan jabu wanda in ba ƙwararre ba wanda yake dama ya saba jin gaskiyar yana halartar wuraren malamai yana jin yadda gaskiyar take to akwai hujjojin da zai dinga ganin kamar hujjoji ne kuma hujjoji ne muzawwara muzawwara shine yan jabo wa indahum balagatan wa fasahatan sannan kuma bugu da ƙari zaka same su mutane ne masu balaga da fasaha sun iya magana sun iya zance wa kuwatan fil kalam ga karfi wajen magana ga wato wato confidence ba za ka in yana bayani ba za ka dauka wai ba shi da gaskiya ba za ka gan shi bil haƙƙi jijiyoyin wuyansa suna tashi yana bayani kai ka ce akan gaskiya yake fahum yahtajuna ila alimin thabitin irin waɗannan jahilan suna buƙatar malami tabbatacce yuqawimahum wanda zai dinga fuskantar waɗancan mutane wa ya ruddu alaihim yana mai musu da raddi yana musu martani mithlul imam ahmad kamar irin su imam ahmad wa mithlul shaykh islam ibn taymiya kamar irin su shaykh islam ibn taymiya wa mithlul a'imma alladhina qamu fi wujuhihim wa kasaruhum da kuma kwatankwacin irin manyan malamai wayanda suka tsaya suka fuskanci irin waɗannan masu miyagun aqidin kuma suka yi kokarin kakkade su da karya fukafukansu qawlu فهلك الخلق حتى كان ايام جعفر الذي يقال له المتوكل haka fa jahamiya dinnan suka yi ta cin karansu ba babbaka lokacin ma'amun lokacin alwathiq lokacin mu'tasim an gane ko haka suka yi ta yi har sai da wato fa halakal khalqu jama'a da yawa sun halaka saboda sun bi wannan aqidar ta jahan bin safwan hatta kana ayyama ja'farin har sai lokacin shugabanci da kalifancin ja'far alladhi yuqalu lahu wanda aka fi sanin sa aka fice masa almutawakkil yani istamarra hadha al-ibtila wannan bala'in fa haka aka cika aka ci gaba da fama da shi fi ahadil ma'mun a zamanin ma'mun wa ahadi akhihi al-mu'tasim da zamanin dan uwansa al-mu'tasim billah wa ahadil wathiq da kuma zamanin al-wathiq ibn al-mu'tasim haka aka yi ta fama jahamiya suna ta ainihin walkajamunsu a wannan zamani na waɗannan kalifofi guda uku na abbasiya falamma halaka alwathiqu to lokacin da shi na ƙarshen alwathiq ya rasu buyi a akhuhu almutawakkil to shine sai kuma aka yi wa dan uwansa almutawakkilun billah almutawakkil sai aka yi masa mubaya'a to shi fa da yazo kuma sai Allah ya sa shi kuma yana da waccan fahimtar ta asali mai kyau ta sunna fa nasarar sunnata da yazo ya ce shi sunna zai goya baya da aka da ya zo sai ya taimaki sunna wa rafa al mihina duk wannan jarabawar da ake ta yi an ahalil ilmi da aka yi ta jarabtar malamai duk sai ya janye ta wayanda aka daure a kurkuku duk yasa aka sake su aka fito da su waja al faraju min Allah sai ga budi ya zo daga Allah madaukakin sarki fajazahu Allahu anil islam wal muslimina khairan Allah ya saka wa al mutawakkilu game da abin da yayi wa musulunci da musulmi Allah ya saka masa da alheri wa azzazal imam ahmad ya karfafi gwiwar imam ahmad wa akramahu ya karrama shi wanda da a lokacin al-mamun da lokacin al-mu'tasim da lokacin al-wathiq imam ahmad kaskantacce ne yana shan wahala saboda ya ki yarda da aqida marar kyau amma lokacin mutawakkil yasa aka fito da shi ya girmama shi ya karrama shi yuqalu lahu al-mutawakkil ana ce masa al-mutawakkil ay al-mutawakkilu ala Allah haka lakabinsa yake haza laqabuhu haka lakabinsa yake almutawakkilun billah ma'ana wanda ya dogara ga Allah almutawakkilu ala Allah shi yasa sai ake ce masa almutawakkil amma ismuhu fa huwa Ja'far bin al-Wathiq amma sunansa na yanka sunansa Ja'far bin bin al-Wathiq kaga hatta mahaifinsa al-Wathiq shi ma yana daga cikin masu waccan akidar wanda suka daure wa akidar jami'anci gindi amma kaga shi kuma ya khurijul hayy min al-mayyit Allah ta'ala shi kuma da ya kawo shi kan damar da ya samu shi kuma sai ya zama ba shi da tunani irin na ainihin wato yan uwan mahaifinsa da kuma mahaifin nasa قوله وطالت ألسنتهم يعني أهل السنة sai kuma aka waye gari wa dalat alsinatuhum sai suka samu ƙwarin gwiwar yin magana ya'ani ahlus sunnati yana nufin ahlus sunna to fa sai lokacin almutawakkil sannan fa aka fara jin aman sunna ya fara dawowa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya'ani qawau alal kalam sai fa lokacin suka samu ƙarfin gwiwa da ƙarfin fitowa ma su yi magana ishtaddu bil kalam ala ahlul bid'a to a wannan lokacin ne su kuma suka darawa ahlul bid'a suka tsananta zantuttuka da kalamai akan yan bid'a fan akasal amru sai al'amarin kuma ya juye sai aka sake samun kuma an koma yanda ake a da qawluhu ma qillatihim tare da karancin su wa kasarati ahlul bid'a da yawan yan bid'a din ila yaumina hadha har wannan lokacin namu da muke wannan karatun haka haka yake za ga yan bid'an sunanan da yawa lakin batila sai dai ita ƙarya la yuqawimul haqqa ba ta iya rukumawa da gaskiya ba ta iya gaba da gaba ta fuskanci gaskiya ita ƙarya abadan har abada ba a taɓa yin aran gama tsakanin ƙarya da gaskiya ƙarya ta kai labari ba shi sa duk inda ƙarya za ta dinga kwane-kwane ta yi ta waske-waske kasa haɗe da gaskiya tana yi domin ba a samun muƙawama tsakanin ainihin ƙarya da gaskiya wa in kana man alal batil kathiran koda ko waɗanda suke kan ƙarya sun fi yawa fa innahum la yuqawimuna al to ba sa iya arangama su fuskanci gaskiyar wa ahlahu da masu gaskiya walau kana alladhi alaihi qalilan koda ko masu gaskiyar yan kaɗan ne Allah yakan sanya wa masu gaskiyar wani kwarjini saboda riko da gaskiya da suka yi قال تعالى وبنجي تعالى cikin suratul baqara yace kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin sau da yawa jama'a yar kadan takan yi galaba akan jama'a mai yawa da izinin Allah Allah yana tare da masu hakuri al-imam ahmad fardun wahidun ka duba imam ahmad shi kadai gayya ne a wannan lokacin fardun wahidun shi kadai gayya ne wanzur ma za a mina ka kalli irin abin da imam ahmad ya yi fi wajihi zahfil mulhid wajen fuskantar wannan rindina al mulhid mulhida wadda take wato kafira fabata bi nafsihi wahada ya kafe shi kadai hatta a azzallahu bihi sunna har Allah ya yi amfani da shi wajen dawo da martaba sunna Allah ya karfafi sunnar manzan Allah ta hanyar Imam Ahmad bin Hanbal lidhalika su yusamma dan haka ne ake kiransa imamu ahli sunna zaka ji imamu Ahmad cikin taken lakabinsa shine imamu ahli sunnati wal jamaa abin da yasa gwagwarmayar da ya sha da wahalar da ya sha da dauki ba dadi da aka yi ta yi da ya yarda rayuwarsa ta salwanta dan kare martabar hadisan manzan Allah da sunnar annabi to wannan har Allah ya bashi nasara shi sa ake kiransa imamu ahli sunna qala al-muallif rahimahullah imamu imamu al-barbahari rahimahullah yace war rasmu wa a'lamu ad-dalalati qad baqiya minhum qaumun ya'maluna biha sai dai burbushi da alamun bata har yanzu akwai sauransa daga cikinsu akwai mutanen da suke aiki da wannan batan da ya yi saura da burbushinsa wa yad'una ilaiha kuma suke kiran mutane zuwa ga wannan bata din la mani ayamna'uhum wannan ka ba abin da zai hana su saboda Allah ya alƙawarin haka za a yi ta tafiya a wannan duniyar wani yana kiran mutane zuwa aljanna wani yana kiran mutane zuwa wuta domin gidajen guda biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min haka za a yi ta tafiya wala ahada ya hajizuhum babu wanda zai iya hana su ko ya tsare su amma ya kuluna daga irin abin da suke faɗa wa ya'maluna ko suke aikatawa asharhu imam al-fawzan fawzan rahimahullah yace qawluhu war rasm wa alamu ad-dalalati qad baqiya minhum qaumun ya'maluna biha asharru la yantahi wannan yana nuna ma sharri har a nada kasa ba zai kare ba in wannan kura talafa to ba da wani lokaci zaka ga wani fitinan nan ya kuma kullowa da wata fitinar shi man aka taru Allah ya kawo sa to ba da dan an dan sarara to zuwa wani lokaci zaka dinga ji me yasa Allah ya ta aiko da annabawa thumma arsalna rusulana tatra Allah ta'ala ya ce manzannin mu haka muka dinga jeran to su muka dinga aiko su wannan na bin wannan kullama jaa ummatar rasuluha kazzabu duk wanda ya zo al'umma sa gaskata shi suke karyata shi suke wa atba'ana ba'dahum ba'dan waj'alnahum ahadith Allah ya ce fa bu'dan liqaumin la yu'minun da haka haka ka'idar take haka za a yi ta gugurmaya tsakanin ƙarya da gaskiya da haka wa asharru la yantahi sharri ba zai taba karewa ba bal yabqa al khairu wash shar alheri zai ci gaba da wanzuwa a doran ƙasa haka sharri lil ibtila wal imtihan saboda ibtila'i da jarabawa Allah ta'ala ya jarabci mutane ga waye zai rike alheri waye zai rungumi sharri lakin ahyanan sai dai wani lokaci yantasirul haqq gaskiya takan yi nasara wa ya zaharu ta bayyana ta yi galaba wa a hayanan wani lokaci kuma ya zaharu batil kaga ƙaryar ce ta bayyana ta yi galaba walakin na zuhurar batil la ya samir sai dai bayyanar ƙarya baya ɗorewa zuba mata ƙarya fure take ba ta yaya in ji bahaushe ko fure take ba ta yaya don haka ko da kaga ƙarya an ɗaure mata gindi kaga ana ta yinta ana yayinta ita ce take yi in kana so ka ɗaukaka sai dai kai ma ka goyi bayanta to ba ta lokaci ƙarya fure take ba ta yaya haka karatun yake lakin na zuhurar batil sai dai bayyanar ƙarya la yastamiru baya dorewa amma alhaqu gaskiya fa innahu ita gaskiyar wa in hasala alaihi ma hasala koda kowace irin wahala ta tabbata akan gaskiyar ma'ana koda dukkan abin da ya faru ya faru akan gaskiyar fa innahu ya'udu gaskiyar ce take sake dawowa bi idnillahi da izinin Allah wallahu jalla wa ala yaqul Allah mai girma da daukaka yana cewa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe yana ga masu tsoron Allah wal aqibatu lit taqwa cikin suratul qasas wancan a cikin suratul taha Allah ta'ala ce wal aqibatu lit taqwa karshen al'amari yana tabbata ne ga attaqwa masu takawa masu kiyaye dokokin Allah yaqul al imam ibn al qayyim rahimahullah al imam ibn al qayyim rahimahullah yana cewa a cikin nuniya ɗinsa wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani yace wal haqqu mansurun gaskiya ita Allah yake taimako wa mumtahanun amma fa ana jaraba ta kar ka dauka dan ka rike gaskiya kuma shikenan wata ran ba za ka fadi kasa ba wata ran ba za a yi maka kaza ba annabawa ba wanda ya kai su gaskiya ba waɗanda aka jarabta fiye da su وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وكأي من نبي قتل akan gaskiya annabawa nawa aka kashe suna da yawa da haka dan kai ruko da gaskiya baya nuna ba za a jaraba ka ba Allah zai gwada ka zai jaraba ka a girgije ka a ji cewa lalle kana nan juyi da wahala ba ta sa ka saki gaskiya to shine sai ka zama to da karshe kuma sai ka sai kai nasara da haka gaskiya mansurun ita Allah yake taimaka amma fa wa mumtahanun ana jarabtar ta fa ita kanta gaskiyar akan jarabce ta shi ma mai gaskiyar ana jarabtarsa fala ta'ajab karka yi wani mamaki dan kaga masu gaskiya a wannan zamanin ba a yin su masu gaskiya ba su bane masu fada aji masu gaskiya ba su bane shugabanni masu gaskiya ba su bane kaza wannan karkai wani mamaki haka ka'idar take amma ka sani wal haqqu mansurun gaskiya ita Allah yake taimako da dai Allah bai taba taimakon ƙarya ba da haka gaskiya Allah yake taimako amma fa ita gaskiyar nan da masu gaskiyar mumtahanun Allah yana jaraba su faha fala ta'jab karkai mamaki fa hadhihi sunnatur rahman haka sunnar ubangiji take gaba ta ɗari da biyu ƙalal mu'allif rahimahullah imam al-barbahari rahimahullah ya ce wa alam ka sani annahu lam taji zandaqatun qat illa min hamajir ri'a atba'i kulli na'iqin yamiluna ma'a kulli rihin faman kana hakaza fala dina lah قال الله سبحانه وتعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم سورة الجاسية إمام البربهاري يقول وعلم كساني مكراتو أنه يند لمرين يكي لم تجي زندقة قط zindiƙanci bai taɓa zuwa wa al'umma ba, illa min hamajin ri'a sai daga waɗanda suke tarkace arri'a wawaye duk lokacin da kaga zindiƙanci to za ga yana zuwa ne daga mutanen da suke alhamaja wato annasu la nizama lahum ana kiran su wato wato ko kace dabbanci shine hamajiya wato rajulun hamaji shine ainihin alwashi wato mutumin da yake kamar dabba irin ta daji zindikanci mutane ba za ka gansu suna yin zindikanci ba illa min alhamaji arri'a sai da sai in an samu wawayen mabiya wawayen magoya baya to daga nan ake samun zandaka atba'i kulli na'iqin mabiyan dukkan wani mai kururuwa duk wanda ya ihu zaka sun yi ta kansa duk wanda ya zo ya ce kaza kaza kaza yayi hayaniya yayi hayaniya gobe jibi gata sai ga an taru daga nan ya samu magoya baya duk inda za shi sai ga wannan hamajiyatun ri'a su ne suke bansa da aka duk ihun da mutum ya zo da shi duk hayaniyar duk tarkacin da mutum ya kwaso sai kaga wasu sun bi shi yamilu na ma'a kulli rihin saboda suna kadawa tare da kowace iska duk inda aka kada kawai haka iska take ta wahal da su iska na wahal da mai kayan karako da haka haka za ga iska tana ta kadawa da su faman kana haka ba duk wanda ya zama haka duk wata hayaniya ya bi in yabi kuma can ka ganshi an sake yin wata hayaniya ya bi ya ji wata hayaniya ya bi wanda ya zama haka fala dina lahu wannan ba shi da addini qala allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala yace fa makhtalafu basu samu sabani ba basu saba ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo musu baghyan bainahum saboda zalunci a tsakaninsu duk wa'annan masu ƙungiyoyin ɓata duk wa'annan masu aƙidin marasa kyau founders ɗin wanda suka kafa su ba jahilai bane da ilimin su yahudawa suka zama kasan yahudawa su ne wanda Allah ta'ala ya sufanta su da ilimi amma marar amfani suna da ilimi amma ba sa amfani da shi su ne ainihin wato al-maghdubi alaihim al-maghdubi alaihim su ne yahudawa ga ilimi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum haka Allah ya dinga faɗa a cikin alkur'ani sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sun san alkur'ani sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san yayansu amma lokacin da yazo sun gaskata shi ba su gaskata shi ba dan haka wayannan malaman masu wato batar da jama'a to za ka gansu su ma irin wannan yanayin ne da su ba su samu sabani ba su saba da sauran al'ummar musulmi sai bayan da ilimi ya zo musu me yasa suka yaka bagyan bainahum zalunci ne kawai a tsakaninsu wahum ulama usu su ne miyagun malamai ba a jarabci al'umma da wata musiba ba fiye da a jarabce su da miyagun malamai ulama usu ashabu tsama ma'abota kwadai kwadai wal bid'i da bid'o'i ashar qawluhu wa alam annahu lam taji zandaqatun qab az-zandaqa me ake nufi da zandaqa hiya nifaq malai yace munafurci kenan wa huwa izharul iman shine bayyanar da imani wa ibdanu al-kufr da kuma boye kafirci mutum kafiri ne amma ba zai fito da true kala ɗinsa ba in ya fito fili wajen ku sai ya fito muku a shi mumini ne amma can a baɗininsa shi kafiri ne yana yi wa kafirci aiki yana ƙoƙarin yi wa musulunci kutun gwila amma a zahiri ba ku gane ba domin yana tare da ku a zahiri amma a batini ba tare da ku yake ba wannan shi ake kira da annifaq kuma shine zandaka fazzanadiqatu dan haka zindiqai humul ladina kanu yusammauna bil munafiqin su dai ake kira da al munafiqin munafikai fi sadril islam a farkon musulunci farkon musulunci in kajan ce munafikai sune zindiqai kalmar zandaka din a zamanin farko ba su amfani da ita zamanin farko kawai sai dai almunafiqun wa ya'ishuna bainan nas sune kuma za ka gansu suna rayuwa tsakanin mutane wa idza sanahat lahum fursatun da zarar sun samu wata dama sanahat ay sanahata yassara lahumul fursa duk sanda dama ta samu gare su zahara sharruhum sharrun su zai bayyana a hakan ban samu dama ba kila wani zai iya hayya mutu bai samu dama ba haka ake ta tafiya a munafikinsa ya koma zuwa ga Allah amma duk sanda dama ta samu gare shi to anan ne sharrun suke fitowa fili wa kasharat an anyabihim to a lokacin ne kuma suke yaƙe fiƙoƙinsu duk da haƙ su kishiyanci gaskiya wa ahalihi da ma'abuta gaskiya duk sanda dama ta samu to sharrunsu zai bayyana in sharrunsu ya bayyana kuma a lokacin za su zare fiƙoƙinsu shine kasharat ai kashafa wa abda an an yabihim ma'ana sai su fiƙi wato sai su buɗe su bayyanar da fiƙoƙinsu wajen faɗa da masu gaskiya da ita gaskiyar kanta kama huwa maujudun fi zamanin al'an Sheikh Fauzan al-Fauzan yace kaman dai yanda kaga ana samu a wannan zamanin namu qawlu illa min al-hamaj ar-ri'a atba'i kulli na'iqin yamiluna ma'a kulli rihin sai daga hamajiya ma'ana daga mutanen da suke tarkace wawaye kaskantattu ma'abota bin kowane mai ihu da kururuwa suna kadawa tare da kowace iska yani wayanda yake nufi da wannan magana da hama'un nas wato gama garin mutane jahilai yattabi'una kulla na'iqin la yadruna aina yattajihun sune duk wanda yazo da wani wata da'awa duk wanda yazo da wani kururuwa da wani ihu za su bi shi saboda la yadruna aina yattajihuna ba san inda za su ba ban san inda za su ba da haka in suna yin nan wani ya zo ce kai ku zo mu yi nan kawai sai su bi shi ban san inda za su ba ba su da manufa a cikin rayuwa amma ahlul ilm amma duk wanda suke masu ilimi ahlur rusukh wa thabat ma abota kafewa da tabbata akan ilimi da kuma kafewa akan gaskiya fa innahum yattabi'una al-haqqa sune wanda ko da yaushe su gaskiya suke bi ba wani mutum suke bi ba kawai ina gaskiya take ba ruwansu da mutum kawai gaskiya ya zo da ita za su bi shi hayaniya da rudu ya zo da shi za su rabu da shi suna bin gaskiya ne fala taghtarra bil kasara karka rudu da yawa karka dauka da inda mutane suke da yawa nan gaskiya take ba lalle bane karka rudu da yawa kasarati ahli shar yawan ma'abota sharri me amfanin sa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah inda zaka bi mafi yawan waɗanda suke rayuwa a doron ƙasa yudilluka an sabilillah za su batar da kai ne daga tafarkin Allah Allah ta'ala ne da kansa ya gaya ma yace idan da zaka bi da yawa daga cikin masu da'awar abisu a doron ƙasa to wallahi ba aljanna za su kai ka ba wuta za su kai ka za su batar da kai ne daga tafarkin Allah suratul an'am aya ta 116 al-ibratu biman alal haqq abin da ake kula da shi da lura shine waye akan gaskiya walau kana kalilan koda ko jama'ar yan tsiraru ne ba su da yawa ka shiga cikin su kawai za ku yi nasara qala ta'ala ubangiji ta'ala ya gaya maka kan min fi'atin qalilatin sau da yawa jama'a yan yar kadan galaba takan yi nasara ta yi galaba ala fi'atin wato galabat fi'atin kathiratan takan yi galaba ga jama'a da yawa bi idnillahi da izinin Allah wallahu ma'as sabirin Allah ta'ala yana tare da masu haƙuri suratul baqara aya ta 249 an ce lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik